الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 19 ga watan jumada al-akhira shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 19 ga watan hudu shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am mana masallaci wanda ake kafa mana hotunan na manya-manya malamai haka sallah a cikin sa to yin sallah a masallacin da ke akwai hotuna bai dacewa an gane ko domin kasancewar haramun ne hoto kamar yadda ya bayani ya gabata don haka ba a masallaci ba ko a cikin gida bai dacewa musulmi ya zo ya kafa hotuna na halittun Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke da rai don haka irin wannan masallaci kaurace masa ya zama wajibi na'am wai sallar gawa ana mata du'a'ul istifta addu'a ta bude sallah sallar gawa da sallar idi ba sa buƙatar du'a'ul istifta don haka yin du'a'ul istifta a sallar gawa da sallar idi wannan bid'a ne an gane ko kwarai domin babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka na'am ne bayan ya yi wankan kana bayan ya kwanci juma'a sai ya jaraba a sake shi na'am idan zo yi wankan jaraba sai ya sake wancan mutum shi ke kamar ga wanda suka ci wa ba bayan ya gama wankan juma'a na sai Sannan.
jaraba ta sake shi
wai mutum ne bayan ya gama wankan juma'a sannan kuma janaba ta same shi idan ya yi wankan janaba sai ya koma sake wankan juma'a ba maganar sakewa na domin shi wankan ka yi shi da niyyar wankan juma'a ne wanda kuma shi wankan juma'a yana zama wajibi kenan ga malaman da suka tafi akan wajibcinsa a ranar juma'a da zaran alfijir ya keto idan mutum ya yi wankan juma'a to ya ba da abin da yake na haƙƙin allah a kansa illa kasancewar an so mutum ya yi shi gab da tafiya masallaci saboda hikimar da take tattare game da shar'anta mana wannan wanka shine domin musulmi ya gusar da dukkan wata kazanta da dukkan wani datti a jikinsa ya tafi ya shiga cikin jama'a 'yan uwansa musulmi a tsabtace yana kamshi an gane ko babu wani abu wanda yake na kyama tare da shi to don haka malamai suka so gab da tafiya masallaci mutum ya yi wankan juma'a saboda so da yawa idan ka yi wanka idan ka yi shifi galibi dauda ta kan iya tashi to don haka ake bukatar in za a tafi masallaci a yi amma kasancewar wannan janaba da ta same shi ba ta bata masa wankan shi wanda yake na shumu'a Alright. wai game da cewa in kai wankan juma'a ba za ka shagala da cin abinci har ma wasu malamai suka ce in mutum ya shagala da wani ciye-ciye to sai ya koma sake wanka babu dalilin da ya nuna cewa cin wani abinci ko shan wani abin sha bayan wankan juma'a na bata shi babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka an gane ko don haka dai kasancewar a nan su ƙarin ƙarfafawa ne kawai in ka yi wanka na juma'a ba abin da ke gabanka illa tafiya juma'a To don haka kenan duk wani abu wanda yake na cin abinci da duk wasu abubuwa na bukatunka kafin ka kama hanyar masallaci kenan ka yi ƙoƙari ka gabatar da su kafin ka yi wanka amma bai ya nuna cewa bayan ka yi wankan juma'a in ka ci abinci cewa wannan wanka ya ɓaci dole sai ka saki babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka na'am malam ta'awudi da ake yi da basmala wani farko kawo sallah Eh.
bayan zuwa wani sita ko ya tabbata ana iya bayyana da su wai bayyana isti'aza da basmala a lokacin da mutum zai karanta alkur'ani a cikin sallah shin akwai dalilin da yake tabbatar da wato yinsa a bayyane a takaice abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama isti'aza da basmala bayyada cewa a bayyanar da su a lokacin da za a karanta alkur'ani a cikin sallah sawa'an a inda ake ɓoye karatu ko a inda ake bayyanarwa an gane ko dalili akan haka ba a taɓa samun mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyanar da isti'aza a cikin sallah tare da cewa faɗar a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko abin da yake kama da haka a duk lokacin da mutum zai karanta alkur'ani sawa'an a cikin sallah ko a wajen sallah wannan wajibi ne domin umarni ne ubangiji ta'ala yayi fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim dangane da ita yin bismillah hadisi na cikin sahihu muslim Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa na yi sallah bayan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na yi bayan abubakar na yi bayan umar na yi bayan usman ya ce gaba ɗayansu Allah yadda da su suna buɗe karatun sallah da alhamdulillahi rabbil alami sai ya ce la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim ba sa ambaton bismillahir rahmanir rahim lafazin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim kar ka fahimci cewa kwata-kwata ba sa yin bismillah a'a suna yin bismillah bayyanar da ita ne ba sa yi kamar yadda yake cikin wata riwaya sai ya ce wala haruna bi bismillahir rahmanir rahim ba sa bayyanar da bismillahir rahmanir rahim haka Anas ya sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayan Abubakar yayi bayan Umar yayi bayan Usman gaba ɗayan su karatun sallah suna buɗa shi da alhamdulillahi rabbil alamin bismillah suna yin ta a buɗe an gane ko to don haka kasancewar ga malaman da duk hadisin da ya zo game da bayyanar da bismillah a cikin sallah ba ɗaya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai waɗanda suka zo akan bayyanar da bismillah amma babu ɗayan da ya inganta dukkan su hadisai ne da'ifai don haka ba ɗaya wanda zai iya zama hujja a cikin haka hatta da malaman da suka tafi akan cewa bismillah aya ce ɗaya daga cikin ayoyi bakwai na suratul fatiha to suna ganin cewa a ɓoye mutum zai yi ta tunda wannan hadisi na anas ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ya bayyanar da ita na'am wannan mutumin da zai rubuyi sai ya mance ta yi sujada ai ya dora hannun shi a ƙasa sai tana sai mai dawo ya rubuyi in ya salamce zai yi wani
wai lokacin da ka sunkuya za ka yi ruku'u sai ka manta ka duka za ka yi sujada yaya za ka yi abinda za ka yi sai ka ɗago a gane ko ka yi ruku'u idan ka yi ruku'u ka gama ka warware sannan sai ka duka ka je sujada an gane ko amma a ƙarshe babu komai abin da yake kanka na sujada ba'adi ko sujada kabli tunda kasancewar a nan mahallin cimma shi wannan abin da ka manta bai rigai bai ya kuci inda a ce ka rigai har ka gama sujada sannan ka tuna baka yi ruku'u ba to anan abin da za ka yi wannan raka'a sai ka jefar da ita ka zo da wata raka'a wadda take maimakonta na'am malam mutum yake sallah sai mahaifin shi kuma mahaifin shi ke shi ya da kuma
wai mutum yana sallah mahaifinsa ko mahaifiyar shi ta kiraye shi in sallah ta farilla ce bai ya halatta ya yanki in ta nafila ce yana iya yankewa ya amsa kiranta kwarai amma in sallah ta farilla ce bai ya halatta dalili akan in nafila ce yakan iya yankewa ya amsa shine hadisin jurayj wanda mahaifiyarsa ta zo tana kiran shi lokacin da yana sallah yana cikin ɗan ɗakinsa wanda suke yi a kan dutse a matsayinsu na malaman yahudawa waɗanda suke masu ibada wanda da bai amsa ba ta juya ta tafi gobe ta dawo ta kiraye shi ya jurai sai yake cewa ya ubangiji na ci gaba da sallata ko kuma amsa ma mahaifiyata sai ya ci gaba da sallah a rana ta uku da ta dawo bai amsa mata ba sai ta masa muguwar addu'a kuma addu'ar Allah ya amsa ta kama shi ta ce ya Allah kada ka karbi rayuwarsa sai ka gwada masa fuskar wato mai zaman kanta ma'ana macen banza kenan karuwa to anan aka samu wata karo daga cikin banu isra'ila wadda ta zo ta yi ta yi ta fitince shi ta kasa sai ta raba da wani makiyayi a nan suka yi shashanci sai Allah ya kaddara ta samu ciki da ta samu ciki bayan ta aihu ina kika samu ɗa ta ce ai dan jureji ne jama'a suka ce ashe shi jurejin da ke nuna mana cewa shi mai bautar Allah ne ashe sabanin haka ne suka tafi suka kai masa hari suka kwankwalo shi daga cikin sau ma'akin tashi ma'ana ɗan masallacin nashi inda yake ibada suka ruguza gaba ɗaya wannan sau ma'akin to shi ne dai a ƙarshe Allah ya fitar da shi wanda ya roƙi Allah jinjirin ya yi magana ya bayyana hakikanin gaskiya Allah ya ba shi ikon magana shi jinjirin ya faɗi cewa jurej wato ba shi da sanya hannu akan wannan al'amari ga iya mahaifinsa wanda ya yi shashanci da mahaifiyarsa shine wani makiyayi a lokacin nan Allah ya kubutar da shi a shahid dai a nan kasancewar malamai suka ce dalili ne wanda ke nuna cewa in sallah ta nafila ce mahaifiya ko mahaifiya kiraye ka to ka yanke ka amsa musu me yasa saboda wannan nafila ne kake kuma shi kwa amsa ma mahaifi abu ne wanda yake dole dole ne duk lokacin da mahaifinka ya neme ka to dole ne ka amsa masa saboda biyayya ga mahaifa abu ne wanda Allah ya wajabta mana darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul jana'iz mun tsaya ƙarshen wato babi na 28 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na abin da ya dace a yi na addu'a a sallar gawa wanda mun wuce da kusan nau'i biyu daga cikin nau'ikan addu'o'in da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ke yi a sallar gawa wanda ɗaya daga cikinsu wadda malam ya shigo da ita a farkon baban shine hadisin abu ibrahim al'ashhali daga mahaifinsa ke cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance wato idan yana sallah ta jana'iza yana faɗa a cikin addu'ar da yake Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ga'ibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan addu'a ya Allah ka gafarta ma rayayyunmu da matattunmu da halartattunmu ma'ana waɗanda suka halarci wannan sallah wa ga'ilina da waɗanda suke fakakku ma'ana waɗanda ba su samu damar zauwa wa sagirina wa kabirina da ƙanƙanan yaranmu da manyanmu sai ce wa zakarina wa unsana wato da mazanmu da matanmu to don haka a wata riwaya sai aka samu daɗi riwaya ta abu hurera shine sai yake cewa wa zada fihi allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi alal islam ya allah duk wanda ka rayar da shi daga cikinmu ka rayar da shi akan musulunci ma'ana ya zamanto mai bin dokokin ubangiji subhanahu wata'ala sau da kafa an gane ko abinda aka ce ya yi ya zamanto yana yi gwargwadon iko abinda aka ce ya dena ya zamanto yana denawa shine ya Allah duk wanda ka rayar da shi daga cikin mutu ka rayar da shi akan musulunci wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman duk wanda kake nihin karɓar rayuwarsa daga cikin mu ya Allah ka karɓi rayuwarsa akan imani ma'ana ya zamanto zuciyarsa wato tana cike da tauhidi to wannan ɗaya daga cikin kenan nau'ika hudu na addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi a sallar gawa to shine a hadisi na ƙarshe a baban shine malam sai ya shigo da hadisin Auf ibn Malik wanda a baya ya ishara zuwa gare shi wanda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallar gawa sai na fahimta daga cikin wato addu'ar da yake shine yake cewa Allahumma ghfir lahu warhamhu wagsilhu bil bardi wagsilhu kama yugsalu thaw wanda wannan riwaya riwaya ce muktasara riwaya wadda take cikakka tana cikin sahihu muslim shine shi Auf ibn Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ma wata gawa sallah ina bayan shi yace fa hafiztu min du'a'i sai na kiyaye daga addu'ar da na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama na yi ga wannan gawa yana cewa Allahumma gafir lahu wa rahamhu wa afihi wa afu anhu wa akarim nuzulahu wa wasi'imu dakhalahu wa gasilhu bil ma'i was salji wal bard wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi اللهم أدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار yace na yana cewa Allahumma ghafir lahu ya Allah ka gafarta masa ma'ana ka gafarta masa zanubansa warhamhu ya Allah ka ji kansa wa afihi ya Allah ka bashi lafiya game da dukkan wani abu wanda zai kuntata masa wa afu anhu ya Allah ka rangwamta masa zanubansa wa akarim nusulahu ya Allah ka girmama masaukinsa wa wasu imurkalahu ya Allah ka yalwata wato mashigar shi ma'ana kabarinsa ya Allah ka fada da kabarinsa wagsilhu bil ma'i yace ya Allah ka wanke shi da ruwa wasalji wato da raba wal bardi wato da kankara wanda bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anan ya nemi cewa wannan bawa Allah ya wanke shi da ruwa da kankara da raba malamai suka ce hikima domin shi zunubi abu ne wanda yake mai zafi musamman a cikin zuciyar mumini to don haka abu mai zafi ko idan ana so a sanyaya shi dole sai an hada shi da abu wanda yake mai sanyi sai ce wa naqihi min al-khataya ya Allah ka tsarkake shi game da dukkan wasu kurakurai kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yanda ake tsarkake farin tufafi game da datti farin tufafi in datti ya taba shi idan aka buga sabulu to za a ci gaba da murzawa sai an ga wannan datti babu shi babu alamar shi to irin yadda ake tsayawa a wanke farin tufafi ya zamanto ya yi duk wani datti ya gushi to ya Allah ka wanke shi game da dukkan wani datti wanda yake na zunubi sai ya ce wa abdilhu daran khairan min dari ya Allah ka canza masa gida fiyayye game da gidan shi na duniya wa ahalan khairan min ahlihi ya Allah ka canza masa iyali waɗanda suka fi iyalinsa na duniya wa zawjan khairan min zawjihi ya Allah ka canza masa mata fiye game da matar shi ta duniya wa adkhilhu aljanna ya Allah ka shigar da shi aljanna wa a'izhu min azabil qabri ya Allah ka bashi kariya da tsaro game da azaba ta kabari wa min azabin nar ya Allah ka tsare shi game da azaba ta wuta don haka kamar yadda al'imamu shaukani ko kuma kamar yadda wato malamai suka faɗa suka ce shine alhassan ibn abil hassan albasari yake cewa wannan lafazi da ya zo ba bambanci tsakanin namiji ne gawar ko mace an gane ko ba za ka canza damir wanda yake na namiji kamar da shi zuwa damir wanda yake na mace maimakon gawa ce in aka ajiye maka in mace ce ce ka ce Allahumma gafir laha warhamha wa'fu anha wa'afiha wa akrim nuzulaha ba bambanci yanda kama namiji haka za ka yi me yasa suka ce anan domin kasancewar inda addu'ar take komawa tana komawa ne zuwa ga mamaci idan aka ce almayit ko wannan a larabci ana idilakinsa akan namiji da mace gawar mace ana iya cewa almayit gawar namiji ana iya cewa almayit addu'ar ku gaba ɗaya mamacin ne ake ma an gane ko don haka kenan yadda ta zo akan wannan siga ba maganar mutum ya canza amma kuma in ka canza sigar ma ka bambanta tsakanin namiji da mace to wannan ba laifi ba ne ba in ba a canza ba kuma hallo ba laifi ba ne ba to don haka kenan wannan musamman addu'ar da ake ma kenan shi kasancewar gawa ta namiji da mace kamar yadda dai bayani ya gabata wannan addu'a kamar yadda malam ya faɗa yake cewa malami na Muhammad ibn Ismail al-Bukhari yace asahhu shay'in fi hadhal babi hadhal hadith mafi ingancin addu'a a wannan babi kenan babi wanda yake na sallar gawa shine wannan hadisi duk wani abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na addu'ar sallar gawa to wannan hadisi na Auf ibn Malik shi yafi kowanne inganci an gane ko kuma addu'a ce wadda take ta kunshi duk abin da ake bukata game da mamaci don haka wannan addu'a a kusa inda za a same ta nan cikin wannan hisnul muslim hisnul muslim akwai wannan in kadiba babu salati alal mayyit ko kuma alal janaza za ka samu wannan addu'a a cikinta da makamantansu waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أم شريك رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث ليس إسناده بذلك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسدي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة وطلحة بن عبد الله بن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف روى عنه الزهري wato malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta fatiha a sallar gawa an gane ko ma ja a fil qira'ati ala janazati bi fatihatil kitab abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta suratul fatiha wato a sallar gawa shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa qara'a ala annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a ala janazati bi fatihatil kitab ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ya karanta fatiha a sallar gawa wannan kenan nassi ne wanda yake a bayyane yake cewa lalle manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ya karanta suratul fatiha a sallar gawa malam sai yake cewa a wannan babe wato akwai hadisi daga ummu sharik wato Allah ya kara mata yadda wanda hadisin ta yana cikin sunan ibn majah take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu karanta fatiha a sallar gawa labarin da take badawa umarni ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa su karanta fatiha a sallar gawa illa kasancewar hadisin nata yana da rauni don haka shi ma wannan hadisin da malam ya shigo da shi a baban shine malam yace hadisin Abdullahi dan Abbas ya ce hadisi ne laisa isnaduhu bi zalikal qawi ma'ana danganan shi ba mai karfi bane a takaice wannan siga ce daga cikin siyabu tabi'i abin da yake nihi hadisi ne ba'ifi menene illar sai ce Ibrahim ibn Usman wanda ake masa kinaya da cewa Abu Shayba al-Wasiti malam yace munkarul hadis an gane ko hadisinsa wato malamai suna kyamar shi saboda haka malamai sun watsar da lamarinsa matruk ne sai ce wasahihu an ibn abbas na qawlu abin da yake ingantacciyar magana game da karanta fatiha wato fada ce ta abdullahi dan abbas da yace minas sunna wato yana daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma anan da yace minas sunna kar mu fahimci sunna sabanin wajibi mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan suka ce sunna to ba suna nihi sunna sabanin farilla abinda suke nihi tafarki wanda yake tutar na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abinda yake karantarwar shi sawa'an farilla ne ko wannan ko sunna ne ko mustahabi ne to shi suke nufi in dai suka ce mina sunna to suna nihin cewa yana daga karantarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alƙira'atu alal janazati bi fatihatil kitab yace karanta fatiha a sallar gawa an gane ko sannan shine sai malam ya shigo da shi hadisin Talha ibn Abdullahi ibn Auf yace annabna Abbas radiyallahu anhuma salla ala janaza wato lalle Abdullahi dan Abbas yayi sallar gawa fa qara'a bi fatihatil kitab sai ya karanta fatiha faƙultu la ɗalha ibn abdullah ibn auf ya ce sai na ce masa na masa magana ƙaƙa haka abinda muke so mu gane a nan ba yana masa inkari ba ne akan karanta fatiha yana masa tambaya ne akan ya karanta fatiha a bayyane kamar yadda yake cikin sunanin nasa'i yake cewa faƙara abi fatihatil kitabi wa suratin jahara hatta asma'ana an gane ko ko kuma jaharan hatta asma'ana ya karanta fatiha da sura a bayyane sai da ya ji yadda mun karatunsa shine ya ce falamma faraga a kastu biyadi lokacin da ya gama sallar gawar sai na kama hannun shi fasa altuhu sai na tambaye shi kaka haka za ka yi karatu a bayyane faƙada sai ya ce sunnatun wa haƙƙun ya ce ai karanta fatiha sunna ce tabbatacciya ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a sallar gawa don haka a wata riwaya ta alhakim ta hanyar wato muhammad ibn ajilan sa'id ibn abi sa'id yake cewa abdullahi dan abbas ya yi sallar gawa fa jahara bilhamd ya bayyana fatiha fa qala sai ya ce inna ma jahartu li ta'lamu annaha sunna na bayyana fatiha don ku tabbatar da cewa karanta fatiha a sallar gawa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce an gane ku kenan anan tambayar da suka masa a a me yasa ya bayyana to shi kuma ya bayyana ne domin ta fuskar karantarwa ya tabbatar musu cewa sallar gawa fa daidai take da kowace sallah dole sai an karanta fatiha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ingantacciya ga wanda bai karanta fatiha a cikin sallar shi don haka wannan wato shine dalilin da yake tabbatar da cewa sallar gawa sallah ce kuma dole sai an karanta fatiha a cikinta amma kamar yadda a nan malam sai ya hakaito maganganu na magabata bayan ya faɗi martabar wannan hadisi yake cewa haza hadisun hasanun sahihun ya ce wannan hadisi na abdullahi dan abbas hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacci kuma hukuncin hadisin hukunci ne na hadisi wanda yake almarfu dan in ka ji sahabi ya ce maka minas sunnati kaza to ba sunnar kowa ba yake nihi illa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk hadisin da sahabi zai ce minas sunnati kaza to wannan daidai yake da qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yace wal amalu ala haba inda ba'd ahli ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa ghairihi aiki ku akan haka yake a wurin wasu malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu yakhtaruna an yuqra'a bi fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula wato sun zabi cewa abin da yake dacacce a karanta fatiha bayan kabbara ta farko a sallah ta gawa an gane ko bayan kar ba a fatiha ba kadai za a takaita hatta da sura sai an karanta kamar yadda yake cikin hadisi na Abdullahi dan Abbas fatiha da sura ake karantawa bayan kabbara ta farko sai ya ce wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq wannan fada ce ta al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim don haka kenan a nan tuntuni mun fahimci cewa kaifiyar sallar gawa a farko bayan an fuskanci alkibla wanda bayani ya gabata ko kuma nan zai zo nan gaba kenan in gawar namiji ce limami sai ya tsaya wajen kansa idan gawar mace ce ce sai ya tsaya tsakiyar gangan jikinta kenan wurin cibiya nan yake tsayawa sannan kenan idan ya yi kabbara ta farko ba maganar du'a ulistifta kamar yadda tambaya ta dan uwa ta gabata da sallar gawa da sallar idi ba sa bukatar du'a ulistifta addu'a ta buɗe sallah don haka sunna ce tarkiya rashin yin shine sunna don haka kenan kuma kabbara ta farko mutum zai daga hannuwansa dabra da kafadu ko kuma abin da yi gaba haka kaɗan kamar yadda yake a kowace sallah yana daga hannu sannan mutum idan zai dora hannunsa na dama akan na hagun kamar yadda yake a kowace sallah sannan zai karanta fatiha kafin karanta fatiha zai yi isti'aza ya yi bismillah idan ya karanta fatiha sai ya karanta sura idan ya gama karanta sura sannan sai ya sake kabbara ta biyu bayan wannan kabbara ta biyu ba maganar ya maimaita karatun fatiha abinda zai yi sai ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku ma'ana ya takaita akan sigar da ta zo daga cikin sigogi waɗanda suke na salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi wannan salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to sai ya yi ƙoƙarin biyo baya da yin addu'a ga mamaci don kabbara ta biyu ba ta keɓanta ba da salati shi kaɗai in ka yi salati sannan sai ka yi addu'a ga mamaci sannan sai mutum ya yi kabbara ta uku shi ma ba maganar maimaita daga hannu a nan sai ya tsantsanta addu'a ga mamaci ya zaɓi kenan siga ɗaya daga cikin nau'ikan waɗannan sigogi waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani ya gabata fiyayyar siga kenan wannan hadisi na Auf ibn Malik sannan bayan kabbara ta hudu hallo addu'a zai yi ga mamaci dan yin addu'a bayan kabbara ta hudu sunna ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabanin waɗanda in an yi kabbara ta hudu ba maganar addu'a kai tsaye sai mutum ya salamci to bayan kabbara ta hudu shi ma sai an yi addu'a ga mamaci kamar yadda aka yi addu'a wato bayan ta uku da ta hudu an gane ko bayan ta biyu da ta uku da ta wannan da ta hudu ita ma sai an yi shine domin hadisin abdullahi ibn abi aufa Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wato domin hadisin abiya afur daga abdullahi ibn abi aufa shi abiya afur yake cewa na halarci abdullahi ibn abi aufa wato ya yi sallar gawa sai ya yi kabbara hudu bayan kabbara ta ƙarshe ta hudu ya ce in makama sa'atan ya'ani ya dubu bayan kabbara ta hudu sai ya tsaya yana addu'a yana addu'a sun makada sannan sai yake cewa a tarauni kuntu ukabiru hamsan bayan ya salamce kenan bayan da ya ta hudu sai ya tsaya ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a sannan sai ya salamce da ya salamce sai ya wayo sai yake cewa a tarauni kuntu ukabiru hamsan shin kuna ganin cewa zan yi kabbara ta biyar kalula suka ce a'a qala sai yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yukabbiru arba'an yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya kasance yana yin kabbara hudu a sallar gawa an gane ko kaga wannan kenan me yake nunawa bayan kabbara ta hudu ba maganar kasalamce sai ka sake yin addu'a ga mabaci sannan haka an gane al'imamu wannan al'imamu ahmad ibn maja ya fitar da wannan hadisi da alhakim sannan da al'imamu ahmad a riwaya ta al'imamu ahmad akwai ziyada sai yake cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an thumma yamkusu sa'atan fa yaqulu ma sha Allahu an yaqul thumma sallam yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin kabbara hudu a sallar gawa idan ya yi ta hudu summa yankusu sa'atan sai manzon Allah ya dan jira wani dan zamani takaitacce fa ya kulu ma sha Allahu an ya kula ya faɗa abin da Allah ya so ya faɗa na addu'a summa sallam sannan manzon Allah ya salamci don haka kuma dangane da kenan in ka yi addu'a bayan ta hudun sallama a nan sai ka yi sallama ɗaya a dama ɗaya a hagu kamar yadda yake cikin hadisi na abdullahi ɗan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda wanda al'imamu da bai shi ya fitar da hadisin a cikin littafinsa a sunan da dangane wanda yake kyakkyawa yake cewa talafu khilalin wato tadodi guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya fa'aluhunna ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikata su sai ya ce taraka hunnan nasu ya ce amma jama'a sun bar su a yau ihdahunna ɗaya daga cikin tadudin guda uku ko halayen guda uku sai ce at-taslimu ala al-janazati misl at-taslimi fi salati sallama wato a sallar gawa kwatancin sallamar da yake yi a sallah ta farilla an gane ko dan haka malamai suka ce fa hadha yubayyin anna al-murada bi qawlihi fil hadith al-awwal da yace mislu at-taslimi fi salah ay taslimatayn al-ma'qudatayn sallama biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi sanannu a dukkan sallar shi ta farilla kuma don haka a sahihu muslim ya tabbata a cikin sahihu muslim daga abdullahi dan mas'ud yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatayn fi salati wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallama biyu a sallah shi abdullahi dan mas'ud ya rawaito wannan hadisi kamar yadda yake cikin sahihu muslim sannan kuma shi ya rawaito wannan hadisi sai yake cewa ihdahunna at-taslimu ala al-janazati sai yace mislu taslimi fi salati kwatancin kenan sallama da yake yi a sallah kaga tunda shi ya rawaito cewa manzon Allah sallama biyu yake a sallah kuma nan sai yace a sallar gawa ma manzon Allah yana yin sallama kwatancin sallamar shi ta sallah amma jama'a ba sa yi a yau don haka kenan haka ake bukata amma kuma ya halatta mutum ya takaita akan sallama ɗaya a damarsa kamar yadda yake cikin hadisi na abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa annan rasulallah sallallahu alaihi wasallama salla ala janaza ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma gawa salla fa kabbara alaiha arba'a manzon Allah ya yi kabbara hudu wa sallama taslimatan wahida ya yi sallama ɗaya tak an gane ko al'imam addara hudu ne shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa a sunan hakanan alhakim a cikin almustadrak da al'imam bai haƙi don haka kenan a nan in ma mutum ya yi sallama biyu ko kuma mutum ya yi sallama ɗaya amma ita sallama ta sallar gawa ba a bayyanar da ita kamar irin yadda ake bayyanar da sallama ta sallah ta farilla ana yin ta ne kasa kasa a boye haka liman zai yi haka su ma mamu za su yi to shine anan sai malam yake cewa wa qala ba'du ahli ilmi wasu daga cikin malamai suka ce la yuqra'u fi salati alal janaza sallar gawa kwata-kwata ba a karanta alkur'ani a cikinta inna ma huwa sana'un ala Allah was salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa du'a'u lil mayyit kusan da cewa sallar gawa kadai abinda ta kunsa kyautata yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da yin salati ga manzansa da yin addu'a ga mamaci wannan kawai shine sallar gawa saboda su sallar gawa ba su dauke ta a matsayin sallah ba sun dauke ta ne a matsayin addu'a an gane ko a matsayin addu'a suka ɗauki sallar gawa menene dalilin ku suka ce hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza sallaitum alal mayyit fa akhlisu lahu du'a in za ku ma mamaci sallah wato ku tsarkake masa addu'a ma'ana ku tace masa addu'a malamai suka ce fa akhlisu lahu du'a wannan lafazi baya nuna kore karanta alkur'ani a sallar gawa yana nuna cewa a tsaya a yi ma mamaci addu'a da tsarkin niyya ka tsaya ka tace addu'a kai don Allah kai masa amma ba yana nuna cewa ba a karanta alkur'ani a cikin sallar gawa sallar gawa sallah ce kamar yadda bayani ya gabata sallah ko ba ta inganta dole sai da fatiha haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye sallar gawa cewa sallah ce don haka shine malam sai yake cewa wa huwa qawlu sauri wannan fada ce ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wa ghairihi min ahli al-Kufa da wasu daga cikin malaman Kufa ba ma su kadai ba hatta da malaman Malikiya su ma sun tafi akan cewa sallar gawa ba ta buƙatar a karanta Fatiha a cikin ta kawai addu'a ce don haka in ka koma a cikin littattafan Malikiya farko dai shine al-Ashmawi shine littafin da ya fara bayani akan kanan littattafai na Malikiya game da sallar gawa addu'ar da ya shigo da ita shine alhamdulillahi allazi amata wa ahya walhamdulillahi allazi yuhyi al-mauta lahu al-azmatu wal kibriya wal mulku was sana'u wa huwa ala kulli shay'in qadir har zuwa karshen abin da yazo da shi na addu'a suka ce wannan addu'a ita ce mutun zai yi to dan haka dai a nan abin da muke so mu gane wannan magana ta cewa ba a karanta Fatiha a sallar gawa da su malaman Hanafiya da malaman Malikiya kenan a nan kasancewar faɗarsu faɗa ce wadda take an rinjaye su magana tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallar gawa sallah ce dole sai an karanta fatiha don haka in ka fahimci wannan nasi dole ka karanta fatiha a sallar gawa duk sallar da ba a karanta fatiha a cikinta ba sallah ba ce ba amma shi wanda yake ba malike ko wanda yake wannan bai fahimci ba irin waɗannan nusus kenan wannan shi yana da tawilin da zai yi kenan kamar yadda magabatan shi suka tafi akan cewa addu'a ce an gane ko wannan shine dalilin su amma magana mafi rinjaye dole sai an karanta Fatiha a sallar gawa kuma bayan Fatiha a karanta sura sannan a ta biyu ne kenan za a yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addu'a ga mamaci bayan kabbara ta uku da kabbara ta hudu gaba daya addu'a za a yi ga mamaci tare da cewa su sun ba da zaɓi bayan kabbara ta hudu suka ce ko liman ya salamce kai tsaye ko kuma ya yi addu'a amma a magana mafi rinjaye bayan kabbara ta hudu sai an yi addu'a ga mamaci kamar yadda abdullahi ibn abi aufa ya ce haka manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake malam sai ya ce wa dalhatu ibn abdullahi ibn auf wato dalha ibn abdullahi ibn auf malam ya ce huwa ibn akhi abdurrahman ibn auf wato dan dan uwan abdurrahman ne ibn auf ɗaya daga cikin goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna rawa an zuhri wato al-imam zuhri wato ya rawaito hadisi daga wajensa kenan shi talha ibn abdullahi ibn auf yana daga cikin tabi'ai babu kaifa salatu ala al-mayyit wa shafa'atu la qala haddathana abu kurayb هو محمد بن العلاء بن كريب الحمداني قال حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أنه قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة fataqallan nas alaiha jaza'a jazza'ahum thalathata ajza thumma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man salla alaihi thalathatu sufufin faqad awjab قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا ورواية هؤلاء أصح عندنا قال حدثنا ابن أبي عمر هو الأدني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي أنا أيوب هو ابن أبي تميمة السكتياني قال وحدثنا أحمد بن منيء أحمد بن منيء وعلي بن حجر أنهما قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن أليا أنا أيوب أنا أبي كلابة أنا عبد الله بن يزيد أنا عبد الله بن يزيد رديء كان لعائشة رضي الله عنها رديء كان لعائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مئة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه وقال علي بن حجر في حديثه مئة فما فوقها قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato kaifiyar sallah ta gawa kuma da yanda ake roƙa masa wannan ceto washafa'atu da wato da nema masa alhurma shine ceto a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kenan da yace kaifas salatu yana nihi kenan yaya ake daidaita kenan ake yin sallar gawa ma'ana bangaren abin da ya shafi sahu shine yace alal mayyit wato ga mamaci sai yace washafa'atu lahu da nema masa ceto na ubangiji subhanahu wata'ala shine anan malam ya shigo da hadisin Marsad ibn Abdullahi al-Yazani ke fada cewa Malik ibn Hubaira Allah ya kara masa yadda ya kasance idan zai ma gawa sallah fataqallan nasa alaiha wato jama'a suka kankanta aka samu jama'a il kadan jazza'ahum salasata ajza wato manzon Allah yake cewa shi Malik ibn Hubaira sai ya kasa wannan jama'a kashi uku an gane ko jama'ar sai ya kasa ta kashe uku sun maƙala wato sannan sai ya faɗa sai yake cewa ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce man salla alaihi salasatu sufu wato duk mutumin da aka samu sahu uku wato suka masa sallah manzon Allah ya ce faƙada aujab wato hakika Allah ya wajabta masa kenan aljanna kamar yadda yake cikin wata riwaya Allah ya wajabta masa aljanna ko kuma kamar yadda yake cikin wata riwaya illa ghafara Allahu la wato face sai Allah ya gafarta masa kenan duk mutumin da aka samu kenan sahu uku suka masa sallah to don haka kasancewar akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar gawa da mutum bakwai wannan mutum bakwai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya kasa su kashi uku an gane ko ya kasa su kashi uku kenan a sahu na farko wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya sanya wato su ne mutum uku a bayan shi biyu a sahu na biyu kenan biyu kuma a sahu wanda yake na uku haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasa su kenan komin karancin da jama'a za su in har ma mutum uku ne to mutum biyu ba za su tsaya ba a bayan liman yaya za a yi sai ya tsaye da ɗaya a bayan shi sannan kuma ɗaya sai ya tsaya a can bayan shi su zamanto kenan da shi kenan liman da wannan sai su zamanto kenan kamar an samu sahu biyu a baya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dan Abu Dalha Allah ya masa rasuwa ba wanda ya ma wannan gawar sallah illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Dalha sannan da matar shi Ummu Sulaim manzon Allah ya tsaya gaba sai ya tsira Abu Dalha a bayan shi bayan Abu Dalha can kuma matar shi Ummu Sulaim ta tsaya don haka ko mutum biyu ne za su ma gawa sallah to ba maganar shi mamun ya ku dawo damar liman su yi kafada da kafada sai dai ya koma bayan liman ya tsaya an gane ku kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon ya maido abu dalha damar shi ya tsaya ita ummu sulaim ta tsaya a bayan su manzan Allah sai ya dawo da abu dalha ya tsaya a bayan shi sannan ita kuma ummu sulaim ta tsaya can bayan abu dalha don haka kenan shine a nan yake cewa idan jama'a sun kankanta an gane fatakallan nasa alaiha wato jama'a suka kankanta ga wannan sallah ta gawa sai ce jazza'ahum salasata ajza malik ibn hubaira wato sai ya kasa su kashe uku sun maƙala sannan sai ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man salla alaihi salasatu sufu wato duk mutumin da aka samu sahu uku suka masa sallah faƙa da aujaba tabbas Allah ya wajabta masa aljanna to don haka wannan hadisi yana nuna mana kenan in an zo in jama'a sun kankanta ba za a jera su ba kawai a yi sahu ɗaya liman ya wuce gaba a'a in jama'a sun yi karanci ciccira su za a yi in ma mutum biyu ne kenan ɗaya sai ya tsaya bayan liman ɗaya kuma sai a tsaida shi can baya an gane ko in mutum uku ne haka za a yi wannan ukun sai a maida su ɗaya bayan ɗaya kenan sai su zamanto sahu uku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya ci cire wancan amma in kamar sabanin kenan sallah ta farilla in sallah ta farilla ce kenan in mutum ɗaya ne dole sai dai ya dawo kenan damar liman amma in sallar gawa ce in mutum biyu ne ɗaya sai ya tsaya bayan liman ya wuce a gaba idan da mace sai ta tsaya a bayan wancan mutumin ɗaya shine malam sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yadda da Ummu Habiba da Abu Huraira da Maimuna Allah ya yarda da su wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba malam ke faɗa cewa hadisin Malik ibn Hubaira hadisi ne kyakkyawa a takaice hadisin ya inganta malam sai yake cewa haka wato ba ɗaya ba ba biyu ba daga cikin marwaitan hadisi suka rawaito wannan hadisi daga muhammad ibn ishaq sai yake cewa ibrahim ibn sa'ad ya rawaito wannan hadisi daga muhammad ibn ishaq amma sai ya shigar da wani marwaici tsakanin marsad da malik ibn hubaira sabanin kenan wannan riwaya ya ce ammar sad ibn abdullahi al-yazani sai ya ce qala kana malik ibn hubaira amma shi ibrahim ibn sa'ad sai ya shigar da wani marwayaci kenan tsakanin marsad wato da malik ibn hubaira amma malami ya ce sai ya ce wa riwayatu haula'i waɗannan wanda suka rawaito babu wani tsani tsakanin kenan marsad da malik ibn hubaira ya ce asafu inda na shine mafi inganci a wajenmu kenan waccan riwaya wadda aka saka wani marwaci tsakanin marsad da malik ibn hubaira kuskure ne shine malam sai ya shigo da hadisi na biyu a baban shine hadisin abu kilaba daga abdullahi ibn yazid shi abdullahi ibn yazid sai yake cewa radi'un kana li aisha ma'ana abokin shayarwa ne na aisha allah ya kara mata yadda idan aka ce radi' wanda da kai da shi aka shayar da ku wato a lokaci guda an gane ko radi'un kana li aisha ko kuma ko ba a lokaci guda ba kenan kasancewar ko bayan an shayar da kai sannan aka zo da shi aka shayar da kai da kai ko kuma ya rigaye ka to wannan duka shine ake kira da radi kenan abokin shayarwa ne na aisha Allah ya kara mata yadda ma'ana mace ɗaya ta shayar da su da aisha da shi abdullahi ibn yazid shine ya rawaito daga Aisha Allah ya kara mata yadda Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya mutu ahadun minal muslimin ɗaya daga cikin jama'a ta musulmi ba zai mutu ba fa tusalli alaihi ummatu minal muslimin a samu jama'a ta musulmi su tsaya akan gawarsa su yi masa sallah yabluguna an yakunu mi'a jama'ar da za su kai mutum ɗari fa yashfa'u fihi su nema masa ceto a wajen ubangiji illa shufi'u fihi face sai an karɓi ceton su game da shi duk abin da suka masa na addu'a suka roƙa masa ceto a wajen ubangiji subhanahu wata'ala Allah sai ya karɓi ceton su Ali ibn Hujr a hadisin sa sai ya ce mi'atan fa ma fawqaha wato mutum ɗari da abin da yake sama da ɗari to balma akwai hadisin da ya nuna cewa mutum arba'in idan aka samu suka tsaya akan gawa suka mata sallah to duk abin da suka roƙa masa na ceto sai Allah ya karɓi cetonsu illa shi hadisin da ya taƙaita akan mutum arba'in maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙayyade an gane ko mutum arba'in waɗanda ba sa shirka da ubangiji domin cewa ma min rajulin muslim ya mutu فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه باب مسلمين da zai mutu a samu mutum arba'in su tsaya akan gawarsa su yi masa sallah mutanen da ba sa shirka da ubangiji subhanahu wa ta'ala face duk abin da suka roka masa na addu'a sai Allah ya karbi cetonsu to don haka kasancewar wannan duka dalilai ne waɗanda suke nuna wato fagala ta yawaitar jama'a a wajen sallar gawa kenan jama'a in ta kankanta ma ana buƙatar a yi sahu uku kenan domin a samu waccan fagala sannan kuma ana buƙatar a samu jama'a a sallar gawa domin a yi ƙoƙarin samun mutane arba'in masu tauhidi an gane ko idan aka samu arba'in masu tauhidi to wannan mamaci ya ci nasara duk addu'ar da suka masa face sai Allah ya karɓi wannan addu'a to wannan riwaya ta uku ita sai take nuna cewa a samu mutum ɗari ko sama da ɗari su tsaya su yi masa sallah to duk abin da suka roƙa masa na ceto face ubangiji subhanahu wata'ala sai ya karɓi cetonsu shine anan malam yake faɗa cewa hadisin Aisha hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce amma wasu daga cikin marwaita sun tsaye da faɗar akan Aisha Allah ya ƙara mata yadda walam yarfa'ahu wato wani daga cikin marwayata kenan ya tsaye da hadisin akan Aisha cewa fadar ta ce ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka bai daukaka danganan hadisin ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma fadar Aisha ce Allah ya kara mata yadda to irin wannan magana ba magana bace wai wanda ake fada da ra'ayi Aisha Aisha bata isa bata ce duk wanda ya yi kaza zai samu sakamakon lada kaza ko kuma duk wanda ya yi kaza za a ba shi zunubi kaza ta ji maganar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa kasancewar bata jingina masa ba don haka irin wannan hadisi ana kiran shi hadisi ne marfu amma a hukunce an gane ko in ma maganar Aisha ce to hukuncin wannan magana daidai take da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa domin faɗa ce wadda ba a yi da ra'ayi bata isa bata ce duk mutumin da mutum wato bata isa bata ce babu ɗaya daga cikin jama'a ta musulmi da Allah zai masa rasuwa a samu mutum al'umma ta musulmi mutum ɗari ko sama da ɗari su yi masa sallah su nema masa ceto face sai Allah ya karɓi cetonsu wannan abu ne wanda dole sai ta hanyar wahayi ake sanin haka a takaice hadisin hadisi ne ingantacce je wannan babin sai mu dakata babu ma ja'a fi karahiyati salati ala aljanazati inda tulu'i shams inda tulu'i shams wa inda ghurubiha قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن موسى بن علي بن رباح أنا أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد وإسحاق قال الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin sallar gawa a lokacin hudowar rana da lokacin fadawarta abinda ake nihi da karhanci a nan shine haramci shine malam ya shigo da hadisin uquba ibn amir al-juhani Allah ya kara masa yadda ke cewa salasu sa'at wato sa'o'i كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hanin mu game da yin sallah a cikin su aw anna qabura fihinna mautana ko binne mamatan mu a cikin waɗannan sa'o'i guda uku wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hanin mu ya hane mu mu yi sallah kuma ya hane mu mu binne mamata a waɗannan sa'o'i guda uku sai ya ce hina ta shamsu ba zigatan hatta tartafi lokacin da rana ke hudowa ba zigatan wato tana mai bayyana da haskenta albuzuk wato shine kenan ketowar haske na rana lokacin da kenan take watsa tarzatsinta shine yake cewa falamma ra'a shamsa ba zigatan kenan lokacin da take hudowa tana watsa haske shine sai ya ce hina ta dulu shamsu ba zigatan wato lokacin da rana take hudowa ba zigatan tana mai bayyana da haskenta manzon Allah ya hane mu mu sallah kuma ya hane mu mu binne mamata sai ya ce hatta tartafi'a sai ta kai lokacin da ta daukaka menene daukakar ta shine kenan gwalgwadon goran mashi kamar yadda magabata suke kimantawa kenan shine gwargwadon bayan hudo wata kenan da minti kamar sha biyar zuwa minti ashirin yanzu misali kaddar cewa rana tana hudowa karfe shida da rabi kenan a daidai shida da rabi da zuwa shida da rabi da minti biyar duk a irin wannan lokaci bai ya dacewa a yi sallah kuma bai ya dacewa abin nema mata sai a dan jinkirta kenan zuwa da arba'in da biyar zuwa da hamsin abin da ya gaba sai ce wahina ya kumu ƙa'imu zahirati hatta tamil da lokacin da wato garjin rana ke tabbata kenan sai rana ta karkata ƙa'imu zahira shine lokacin da rana ta kai tsakiya tana shirin ta karkata kenan inuwa ta sauko inuwa ta dawo kenan gabas to a wannan lokaci baya halatta yin sallah kuma baya halatta bin neman mace lokaci na uku sai ce wahina ta bayyafu shamsu lil gurubi hatta tagro da lokacin da rana ta karkata domin fadawa sai a yi haƙuri har ta fada to sallolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani a irin waɗannan lokata wato salloli waɗanda suke maraddiki duk sallar da ba ta da sababi haramun ne a wannan lokaci mutum yayi ma'ana baka tashi yin nafila ba sai a lokacin hudowar rana ko lokacin da ta kai tsakiya tana jiran ta karkata kasan rana in ta kai tsakiya idan kai tsaye inuwar ka baka ganin ta sauka inuwa tana bin gangan jikin mutum a wannan lokaci to a irin wannan lokaci lokacin da rana ta kai tsakiya duk wata nafila wadda ba ta da sababi haramun haka nan lokacin da ta je fadawa baya halatta ka yi nafila wadda ba ta da sababi sai ka yi haƙuri har rana ta fada to amma duk waɗanda suke da sababi waɗannan su ya halatta mutum ya yi kamar misali irin su tahiyyatul masjid an gane ko irin raka'a biyu da ake yi bayan gama dawafi da irin ramuwar sallah ga mutumin da ya manta bai yi sallah ba ko bacci ya ɗauke shi to ko da ya tashi a wannan lokaci lokacin da rana take hudowa da lokacin da ta kai tsakiya da lokacin da take fadawa mai ramuwar sallah da wanda mutumin da ya falka a wannan lokaci zai yi sallah to waɗannan duka ba sa cikin hani kenan hanin a nan ya keɓanta dangane da sallar da ba ta da sababi wannan haramun ne a waɗannan lokata guda uku sannan haka binne mamaci a wannan lokaci haramun ne to don haka malam sai yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce sai ce wala amalu ala hadha inda ba'd ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihi aiki ko akan haka yake a wajen malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasu musu yakrahuna salata ala aljanazati fi hadhihi sa'at suna haramta yin sallar gawa a waɗannan sa'o'i guda uku don haka abdullahi ibn al-mubarak sai ce ma'anar wannan hadisi da ya ce an na kabura fihin na mautana wato manzon Allah ya hane mu mu gunne mamatanmu sai ce ya ani as-salata alal janaza wato shine yin sallar gawa shikenan ma'anar binne mamaci abin da ya bashi ma'anar cewa binnewar ita ce haramu amma sallar ita bata haramta ba an gane yace an gane ko sai a yawa shine yace anna kabura fihinna mautana sai ce ya anis salata alal janaza abinda ake nihi sallar gawa sai ce wa kariha salata alal janazati inda qulu'i shamsi wa inda ghurubiha wa idan tasafa an-naharu hatta tazula ash-shams hakanan lokacin da rana ta kai tsakiya kenan sai ta riga ta karkata kenan ma'anar abinda suka ba hadisin sallar ita ce ta haramta amma binnewa akan iya binnewa sai ce wannan fada ce ta al-Imam Ahmad da ishaq ibn ibrahim shi kuma al'imamu shafi'i sai ce la ba'asa fi salati alal janazati fi sa'ati lati tukrahu fihin nasala shi kuma fahimtar al'imamu shafi'i sun kuyan fahimtar su ne shi abinda al'imamu shafi'i ya fahimta cewa ba laifi game da yin sallar gawa a waɗannan sa'o'i guda uku inda sallar gawa ce tana daga cikin zawatul asbab ana iya yin sallar amma binnewar shi al'imamu shafi'i bai halatta a binne mamaci a waɗannan sa'o'i guda uku su kuma sun tafi akan cewa ana iya binne mamaci a waɗannan sa'o'i guda uku sallace ba za a yi ba to amma a magana mafi inganci kamar yadda shek nasir albani allah ya ji kansa ya hakikance wannan matsala a cikin littafinsa a hakamun jana'iz yin sallar gawa a waɗannan sa'o'i guda uku bai ya dacewa hakanan binne mamaci a sa'o'in guda uku gaba ɗayansu ba sa dacewa kenan da yin sallar ta gawa da binne mamaci in dai a waɗannan sa'o'i guda uku to wannan baya halatta me yasa saboda wannan natsi ne a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hani game da yin sallah a waɗannan sa'o'i guda uku sannan kuma da binne mamaci don haka ita ma sallar gawa tana ciki a waɗannan lokutan nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك